نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na Bangazi a wannan rana ta Alhamis sha uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2025 miladiya muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muke cikin suratul ma'ida mun tsaya kan aya ta 89 yau za mu tashi aya ta 90 daidai mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الأمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون na'am وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين na'am ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا Mm.
إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا na'am والله يحب المحسنين Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah innamal khamru ku sani kawai giya wal maisiru da caca wal ansab da kuma gumaka wal azlam da kibau rijsun min amali shaitan datti ne suna daga cikin ayyukan shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisance su hakan zai sa ku rabauta a wurin Allah madaukakin sarki wannan aya tana bayani game da haramcin giya na ƙarshe da ya sauka wanda ke nuna haramun ne a sha ta daga yau wanda da sauka wannan ayan ne gaba ɗaya duk masu shan giya suka tuba daga baranta suka zubda ta suka koma ga Allah madaukakin sarki Allah ce ku sani alhamru giya duk wani abin da za ka sha ya kawan maka da hankali akan ce masa alhamar to duk abin da yake giya ne walmaisir da caca bi ma'ana moɗi da dukkanin nau'inta da irin kalanta wal ansab da gumaka da ake bauta kuma bayan Allah wal azlam da kuma kibau neman sa'a ta hanyar kibau ko neman wani abin da kake so ka yi ka dace ta hanyar yin kibau da duba da makamantansu da rijisun dukansu datti ne ƙazamta ce min amali shaitan yana daga cikin aikin shaitan don haka fajtanibuhu ku nisanci hakan ku nisanci yin hakan kenan gaba daya kaga sai aka jeranta shan giya da gumaka don a nuna muku muni na shan giya da kuma tsananin haramcinta ku nisanci gaba ɗaya duk wani abin da ke da alaka da abin da ke sa maye wurin shansa wurin neman yinsa da makamantansu imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da kuma imamu tabarani a cikin al-mujam da imam bai haƙi cikin shu'abul iman mai sinadin sahih sanadi mai kyau an bin abbas daga abdullahi ibn abbas qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi yaqul yana cewa atani jibril jibril ya zo mini fa qala ya muhammad yace da ni ya kai muhammad inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamra lalle Allah madaukakin sarki la'ana al-khamra ya tsine magiya wa asiraha da wanda ke yin giya yana tace ta wa mu'tasiraha da mai neman a masa giya wa sharibaha Allah ya tsine ma mai shan giya wa hamilaha da mai doka giya yana yin dakon wal mahmulata ilayhi da abin da aka ɗora giya a kai shi ma Allah ya tsine masa albarka wa ba'i'aha da mai sai da giya wa mubta'aha da wanda ke sayan wa saqiyaha da mai shan wa mustaqiyaha da kuma wanda ke nan duk su gaba dai Allah ya tsine masa albarka inna mudi shan giya da ta'awuli Imam Tabarani ya fitar da hadisi a cikin Al-Awsat da sanadi mai kyau daga Abdullahi dan Amr قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من زال الذي da من الله ثبت gare shi ce al-khamru ummul khaba'ith giya ita ce uwar duk wani laifi uwar duk wani mummuna faman sharibaha lam tuqbal salatuhu 40 yawma duk wanda ya sha giya ba za a karba masa sallarsa ba ta kwana 40 fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliya idan kuma ya mutu alhalin akwai giya a cikin cikinsa to wannan ya yi mutuwa mutuwa irin ta mutanen jahiliya Allah tsare mu kai inna ma yuridu shaytan kusanni abin da shaytan yake so kawai an yi ki abai da kuma adawa ya abkar da adawa tsakanin wal baghdha ya abkar da kyashin jina da ketar juna tsakanin ku fil khamr wal maisir cikin abin da shahigiya da kuma wa yasuddakum an dhikrillah kuma ya tangance ku daga barin ambatan Allah wa sala kuma ya hana ku game da yin sallah fa hal antum muntahun shin kun halu za ku bar yin da yin canji wa atiyu Allah wa atiyu Rasul ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki sannan ku yi da'a ga manzon shi wahzaru ku kiyaye sabon Allah da manzon shi fa in tawallaytum idan kuka bada baya fa'alamu ku sani annama ala rasulina albalagul mubin ba abin da ke akan manzon mu sai isarwa mabayyaniya shi ne ya isar da sako kun ga dama ku kun ga dama kar ku shi dai sakamako yana nan auren Allah madaukakin sarki laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junaha babu laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai fi ma ta'imu ba su da laifi cikin abin da suka sha na giya kafin wannan hukuncin ya sauka ko wanda suka yi tashanta har suka mutu ba sarki wanda hukuncin ba ba su da laifi ko wani Allah madaukakin sarki idza mattaqaw idan suka ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari sun mattaqaw wa amanu sannan suka ji tsoron Allah suka dade imani suka tabbata akan imani sun mattaqaw wa ahsanu sannan suka ji tsoron Allah suka kyautata ayyukansu wallahu la wallahu yuhibbul muhsinin Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا لتبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم na'am يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل أو عدل ذلك صياما يذوق وبال أمره Mm.
عفى الله عما سلف ومن عاد فلينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah madaukakin sarki la yabla la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-sayd Allah zai jarrabe ku da wani abu min as-sayd na abun farauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda hannayenku za su iya kama sa cikin sauki wa rimahukum haka kayan harbe-harben kuma za su kama wannan abun farauta cikin sauki liya'lam Allah dan Allah ya san man ya khafuhu bil ghaib wane ne ke jin tsoron shi a farko wa man ihtada ba'da zalika duk wanda ya wuce iyaka bayan abin da ya ji haka na hukuncin nan falahu azabun alim to yana da azaba mai rauni mana Allah zai gargaɗe ku da samun abun farauta ga yanan a ko'ina ga sauƙin kamawa idan har za ku sannan ga sauƙin kamawa in za ku yi amfani da kayan ku da kuke amfani da su don yin farauta masu sauran kuli ko ɗan kibiya da gare ku ga sunan a sauƙaƙe amma Allah ya jarrabe ku ya hana ku kama shi ne ta nasu ku aidiku wa rimahuku da ya alama Allah mun ya khafuhu bil ghaib dan Allah ya san suwa ke jin tsoron shi a gaibi suwa ke jin tsoron shi a fakaice duk wanda ko ya aikata hakan bayan haka to yana da azaba mai raɗe ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku ce za ku kashe abun farauta wa antum hurum alhali kun sanya kayan ku na ihrami dan yin niyyar aikin hajji ko umara haramu ne a wannan lokacin mai aikin hajji ko umara da yasa ihrami a cikin jikinsa ya ce zai yi farauta ina fata mun gane ba zai kashe duk wani abin kashewa ba sai fa ababen da hadisan annabi suka yi togaciya akan su suka ce su din za a iya kashe su kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin bukhari da imamu muslim hadisin aisha annabi sallallahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah kira da mutum Allah su tabbata gare shi yace khamsu fawasiqa yuqtalna fil hijli wal har fasikai guda uku za a iya kashe su a cikin hilli ko kuma cikin harami ko a cikin harami ka gansu ya halatta ka kashe su kuma a cikin hilli ka gansu wajen harami kenan kuma nan za ka yi na farko annabi ce alwa shine hankali wal hida hida shine shawo wal aqrabu da kuma kunama wal fa'ra da kuma kusu ko bera kenan wal kalbul aqur da kuma kare mai yin farauta waɗannan an ba ku dama ku kashe su a halin hilli da kuma halin haram amma in ba su ba Allah ya haramta ma duk wanda ya sa kayan haram tsawon aikin hajji ne ko mara ya ce zai kashe wannan farauta haka imamu muslim ya fitar da hadisi da imamu nasa'i hadisin aisha an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu wa ta'ala yace khamsun yaqtuluhunna al-muhrim abu guda biyar wanda ya sanya ihrami sawon aikin hajji ne ko mara zai iya kashe su da gidansu na farko al-hayyat maciji walfa'aru da bera walhida'a da kuma shahu ko kuma mai kike walghurabul abqa da kuma hankaka al-abqa wanda ke da fari a gabansa da fari a bayansa wal kalbu aqur da kuma kare mai yin farauta ke waɗannan an baiwa mai aikin hajji ko umara in yana sayar da kayan shi makuku a cikin haramin yana kusa mai kashe su Imam Malik da Imam Ahmad suka dada akan waɗannan da aka ambata suka ce zai iya kashe duk wani abun farauta daga cikin namun daji irin su damu sace ko zaki in aka gansu a cikin haramin ko irin za a iya kashe su su ababen wanda za su iya cutar da mutane ina fata mun gane da su kunama da makamantansu daga cikin ababen da duk za su iya cutar da bunu adam shine Allah ne yace ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kada ku ce za ku kashe mu farauta alhalin kuna cikin shiri na aikin hajji kuma wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe abun farauta daga cikin ku muta'ammidan halin kasancewa yayi hakan da gangan jaza'un mithlu ma qatala minan nar to sakamakon abin da ya kashe zai ba da kwatar abin shi na da cikin dabbobi ya kuma biyi da ba adadin minku wanda wanda za su yi hukunci da abin nan da zai ba da adadin abin da ya kashe na kwata mutum biyu daga cikin kuma abu ta adalci da hukunci a kan zai ba da shi hadayan baligar ka a matsayin hadaya wanda za a zo a yanka a nan ka'aba ko a garin maka mutanen maka sakana da wannan abincin au kafaratun ta'amu masakin ko ya yi kafara ta hanyar ciyar da miskinai bi ma'ana idan mutum ya kashe wani abun farauta wanda aka haramta mashi kashe shi a halin aikin hajji ko umara to wannan mutum zai ba da kwatankwacin abin da ya kashe daga cikin ababen da ake yin farauta wanda sahabbai suna ganin cewa a wannan lokacin idan ka kashe jimina za ka ba da raƙumi a madadin idan ka kashe shakin daji alfadari kenan sai ka ba da me yake ce mishi saniya a madadin shi hakan ka kashe saniyar daji ka ba da saniyar gida in ka kashe barewa kenan sai ka ba da akuya ko tunki a madadin wanda a matsayin hariya da za a zo a yanka ta mutanen area da makka da ba su amfana da wannan nama in ko baka samu haka ba kafaratu ta'amu masakin kafaratun ta'amu masakin sai ka ba kafara a matsayin abincin da za a ciyar da miskinai aw adu zalika siyaman ko kai hakan gwalgwadin wanda ya daidai da azumi da na ciyar da miskinai kenan in baka samu ciyar da miskinai ba sai ka yi azumi wanda ya daidai da ciyar da miskinai li yazuqa wa ba da amri an masa haka ne domin ya dandana wanda ya afa Allahu amma salaf Allah ya yafe game da abin da ya gabata wanda ya riga ya faru wa man ada duk wanda ya dawo ya dade yi fa yansa Allahu min allazi kama sa da kuba wallahu azizun zuntiqa lalle Allah madaukakin sarki mabuwayin sarki ne zuntiqa mu kuma wanda ya iya ukuba ne ga wanda suka kafirce mu sai Allah ya ce وإن لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما كنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام حجاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم نعم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون Allah ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyar an halatta muku saydul bahr farauta na abin da ke cikin teku gaba daya wa ta'amuhu da kuma duk abin da yake cikin teku na abinci kifi da makamantansu mata'an lakum an muri an ba ku damar yin haka don ku lura da su walis sayyara da kuma mafatauta daga cikin jama'a an halatta muku yin farauta da abin da ya shafi cikin teku da duk abin da ke cikinsa an halatta muku mai rasa ko matacce mata Allah kuma Allah ya yi haka ne domin ya sa ku mori da abin da ke cikin ba ku amfani da shi wani sayyara haka an halatta ma mafatautan cikinku su yi amfani da duk abin da ke cikin teku na abincin da ke cikinsa wa hurrima alaikum saydul bahar amma an haramta muku wa hurrima alaikum saydul barri amma an an haramta muku yin farauta na abin da ke cikin sarari a fili ba wai abin da ke cikin teku ba kenan da abin da ke cikin hili abin da ke cikin sarari an haramta muku ce za ku yi farautar sa ma dumtum hurma matuƙa kuna cikin hali na haɗi harami kun sanya kaya domin yin aikin hajji ko umara wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki allazi ilaihi tuhsharun wanda zuwa gare shi ne gaba ɗaya za a tattara ku gobe alƙiyama ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-haram Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba gida mai tsarki qiyamal linnas ya kasance wurin moruwa da amfanuwa da mutane wa shahrul haram haka Allah ya sanya watanni masu alfarma su kasance abin amfanuwa da moruwa ga mutane irin watan al-muharram da watan zulqaida da watan zulhijja da watan rajab daga watanni ne masu alfarma da Allah ya haramta yin yaƙi a cikinsu domin ku amfanin ku more ku samu aminci a cikinsu wal hadiya wal qala'id haka Allah ya sanya hadaya wal qala'id da hadiyar da aka sanya mu alama a cikin ta duka dan amfani ga duku dan kuma aminci ga dabbobi ba za ka zalika li ta'lamu Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard hakan ya faru domin kusan cewa lalle Allah madaukakin sarki ya san duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ard sannan kuma ya ya san duk abin da ke cikin ƙasa wa anna Allah bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah madaukakin sarki game da dukkan komai alimun mai cikakken sani i'lamu ku sani anna Allah shadidul iqab lalle Allah matsanancin azaba ne yana da tsananin ukuba da azaba ga wanda suka kangare masa wa anna Allah ghafurur rahim kuma lalle Allah madaukakin sarki a lokaci guda mai yawan gafara ne mai jin kai ne ga bayin sa da suka ne gafara sa ma ala rasul illa al bala ba abin da ke kan manzo illa al bala sai dai isarwa bi ma'ana sai dai isar da sakon da muka bar sai da shi zuwa ga halittu wallahu ya'lam ma tudun Allah ya san abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun ya san abin da kuke boyewa a cikin zukatanku duka za ya muku hisabi a kansu sai Allah ya ce.
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين Allah ce la yastawi al-khabith da dai mummuna ba zai taɓa yin daidai ba wa tayyibu da mai kyawu nagartacce ba za su taɓa zamantowa ɗaya ba tsakankanin mai muni da mai kyau mai munin nan daga cikin abinci ne ko daga cikin mutane ne ba yiwa abinci maras kyau ya yi daidai da abinci mai kyau baya yiwa mumini ya yi daidai da fasiki ko fajiri na ya sauya ba za su taɓa zama kowa daidai ba ina fata mun gani ba yadda za a yi mutanen kwarai salihai masu nagarta su yi daidai da mutanen da yake ba su nagarta kenan mai kyau dai da mummuna ba za su taɓa zama kowa daidai ba walau a ajabaka kasratul khabir ko da ku yawan mummunan ya birge ka ya baka mamaki to ba zai taɓa zama kowa daidai da mai kyau ba ina fata mun gane kuɗi na halal sun fi kuɗin haram ko da ku kuɗin haram suna da yawa mutanen ƙwarai sun yi mutanen banza ko da ku mutanen ƙwarin su ne ‘yan kaɗa kar ka rudu da yawan mutanen banza an yi su duk yawansu mai kyau ya yi nagartacce ya yi fattakullah ya ulil albab ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankali la'allakum tuflihun tabbat za ku rabauta ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasku kada ku dinga tambaya game da wasu abubuwan da in an bayyana muku su tasukum wa'annan abubuwan za su cutar da ku za su zama muku abin da yake baya da daɗi kenan kar ku dinga tambaya irin tambayar da ba ta da fa'ida kar ku dinga tambaya da sunan ƙurewa kar ku dinga tambaya abin da tambayarsa baya da amfani إمام الطبراني يبتدى حديثي حديث أبو هريرة سندي من كيو قال يجي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل سيرا دا مجلة صبت أغريش يا من هدوبا فقال يجي يا أيها الناس يا كومتاني كتب الله عليكم الحج ألا يا وجب تامك أيكين حجي فقام محسن الأسدي فقام محسن الأسدي فقال sai wannan mutum da yake cin mihsan al-asadi faqala yace a fi kulli amin ya rasulullah shin a kowace shekara ce aka wajabta mana yin haji faƙala ama inni da kurtu na'am la wajabat annabi ce wallahi da na ce eh da haji ta wajaba akan ku kowace shekara wala waja wala wajabat thumma taraktum la dalaltum da ku ta wajaba sannan kuka kasa yi da kun fata uskutu amma sakamakon don haka ku yi shuru akan abin da aka yi shuru akan shi ba ce muku komai ba inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'i ku sani kadai abin da ya halakar da wanda suka gabace ku da yawan tambayoyin su da saba ma annabawan su da suke fa anzalallah sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kada ku dinga tambaya game da wasu abubuwan da in aka bayyana muku wannan abubuwan ta su uku za ya cutar da ku wannan abubuwan imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisi abu huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi tsira da aminci Allah sabbata gare shi yace da'uni ma taraktukum ku barni da abinda na bar ku akai innama halaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim abinda ya halakar da wanda suka gabace ku tambayar su da saba mu annabawansu da suke fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu idan na hane ku game da wani abu to ku nisanci wannan abun wa idza amartukum bi shay'in fa'tu bihi mastata'tum idan na kore ku da yin abu to ku je ma wannan abun gwalgwadon iyawa kada ku matsa makan ku da tambaya irin tambayar da ba ta da amfani ko irin tambaya ta matsi ta yadda idan kuka tambaya aka farlanta muku abin zai gagara ku imam tabarani ko imam dara kutuni ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an abi sa'ad baka kushani qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna allaha farada fara'ida fala tudayyihuha sani Allah ya farlanta fardoji gaba daya fala tudayyihuha kada ku wa harrama hurumat fala tantakihu fala tantahikuha Allah ya haramta wasu ababe masu alfarma fala tantahikuha kada ku zamanto kuna keta su wa hadda hududan fala ta'taduha Allah ya iyakance wasu iyakoki fala ta'taduha kada ku ci za ku yi ta'addanci akan su wa sakata an ashiya Allah ya yi shiru akan wasu abubuwa min ghairi nisyanin ba wai mantawaye ba fala tabhathu anha kada ku kasance kuna bincike game da wannan abubuwa so da bincike akan su sai je ja muku wata matsalar da karshe za ta baku wahala shine ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu wa in tasalu an hina yunazzalu alquran idan kuka yi tambaya game da wannan tambayoyin hina yunazzalu alquran lokacin da alqurani ke sauka tubda lakum sai a bayyana muku abin da kuke tambaya akai bi ma'ana ayoyin alqurani ke sauka sai kuna tambaya menene ma'anan wannan aya me ake nufi da wannan to wannan za a muku bayani dalla dalla domin ku gane afallahu anha wasu abubuwan Allah ya yi shiru ya kyale su a kanku domin ni'ima a kanku da rahama da haka ku bar bincike a kansu wallahu ghafurun halim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne halimun kuma mai jimiri ne subhanahu wataala qad sa'alaha qauman min qablikum akwai mutanen da suka yi tambayoyin nan daga a gabaninku ثم أصبحوا بها كافرين سن سكواي قري سنة ما سكافر شيء أبن دعك غير الله سارهم سيالله ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون الله يكشف ما جعل الله من بحيرة الله بيسن يبوت البحيرة لك تشكين دبوبين wala sa'iba haka Allah bai sanya ba wata sa'iba da kuke keɓance daga cikin dabbobin ku wala wasila haka babu wata wasila wala hamin babu wata hamin da kuke keɓancewa kuna halatta wasu daga cikin ku kuna haramta wasu daga cikin daga Allah bai sanya wannan Abdullahi dan Abbas ya ce albahira ita ce taguwar da ta aihi 'ya'ya ko ta ta yi aihuwa guda biyar a aihuwar ta biyar sai su duba su gani in namiji ne sai su yanka shi maza su ci shi mata haramun ne su ci daga cikin wannan dabba kaga Allah bai sanya wannan tsarin ba su ne suka sanya wannan tsarin tsakankanin su ina fata mun gane haka sa'iba sa'iba ma ɗaya ce daga cikin taguwa da ake keɓance ta kawai don gumaka don a rika roƙonta kuma bayan Allah game da marasa lafiya ko kuma neman sa'a wurin yaƙi da makamantansu wannan ma kaga Allah bai sanya ta su ne suka ƙirƙiri kayansu suka sanya ta daga cuta haka alwasila alwasila suka ce ita ce taguwar da ake barinta ita ma kawai don gumaka ko wadda ta aihi mata biyu a jere ba tare da aibuwan namiji tsakankaninsu ba sai a bar ta ce wannan kawai ta gumaka ce babu wanda zai yi amfani da ita wala hamhamu ma raƙumi ne wanda aka yi barbara da shi kusan so goma a wurin duka saka aiki to sai a sanya shi shi ma na daban ne na musamman ne ba a ɗora masa kaya ba a hawansa kuma za a bar sa ya kiwo ya sha ruwa duk inda ya kawai an sake shi ne an ba shi incin shi an ba shi fariya ina Allah ya ce shi bai sanya ɗaya daga cikin wannan kowa wani abu ne wanda su suka kirkiri kayansu suka sanya a cikin su haramta mu wanda suka ga dama su halatta mu wanda suka ga dama lakin nan da dina kafaru ya fara muna alal da rike sai wanda suka kafirta suke kirkiran ƙarya ga Allah madaukakin sarki wa aktharuhum la yaqilun sai dai mafi yawan su ba su hankalta wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah idan aka ce da su ku zo zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya sauka shine alqur'ani mai girma wa idza rasul ku zo zuwa ga manzon shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce hasbuna ma wajanna alaihi aba'ana ai mu ya ishe mu abinda muka samu iyayenmu da kakannin su yi abinda suka bar mana matsayin gado ya ishe mu ba ruwanmu da abinda Allah ya sabkar ba ruwanmu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ne zamu ga da iyayenmu ne da kakannin a walau kana aba'uhum la ya'lamun shay'an la yahtadun shin za su bi iyayen nasu ko da ko iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna shay'an ba su san komai daga cikin al'amarin da su ne ba wala ya hatarun kuma ba su ce masu shari'ar wa ko shari'u kaga hakan duka bai dace ba sai يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا تضركم من يتبعكم الله يرزقكم جميعا فلنحمدكم بما كنتم تعملون
ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah alaikum anfusakum ku kula da kawunan ku kawai la yadurrukum man dalla idha hadaytum ba zai cutar da kuma duk wanda ya bata idza hadaytum idan ku ya kasance kun shari'a ila Allah marji'ukum jami'a ya zuwa ga Allah ne makoma ku gaba daya ayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai ba ku labari game da abin da ku kasance kuna aikatawa wannan aya kamar yadda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ce mutane suna ashe ta inda bai dace ba sai su yi zaton cewa idan kuka shirya kar ku damu da wanda ya bace ba haka ake nufi ba ina fata mun gane abin da ake nihi ba ku shiryar da mutane ku gaya musu gaskiya in sun ɗauka to in ba su ɗauka ba ku kun sabke wurin da ke akan ku shi yasa sa'id bin musayyib ya ce la yadurrukum man dalla idza tadaytum abin da ake nihi da shi idza amartum bil ma'ruf wa nahaytum 'anil munkar la yadurraka man dalla idza hadaita idan kai foro da kyakkyawa kai hani da mummuna to a wannan lokacin wanda ya bata ba zai cutar da kai ba ka rage ka sabki yaunin abin da ya kamata kai sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى Mm.
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآثارهما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء Mm.
فيقسمان بالله شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين Na'am.
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم Mm.
واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani da Allah shahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut shahada a tsakankaninku idan lokacin da mutuwa ta halarto ma ɗayanku yana shahada tsakankaninku da kuma kiyaye wasiya tsakankaninku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta halarto ma ɗayanku yaga alamun cewa zai mutu hinal wasiya lokacin da yake son yayi wasiya ithnani dawa adalin minkum to ana son a samu mutum guda biyu ma'abuta adalci daga cikin ku. kenan mutum ne yaga alamun zai mutu ga alamomi nan sun bayyana gare shi na cewa wanga kwancin ne ko na rashin lahiyar da ya ritsi sa gaskiya ba zai tashi ba ko yayi accident ya nura cewa wanga accident da yi ba zai sa ya tashi ba bayan shi ba to a wannan lokacin yana son ya yi wasiya kasancewa yana kan bulaguro ko fatauci ga dukiya a hannunsa ga alaƙoƙi da ya kulla tsakankanin shi da mutane kanka- na kasuwanci wanda magadan shi ba su da labari game da haka to ana son a samu ithnani da wasilin mutum biyu ma'abuta adalci minkum daga cikin ku ku musulmi au akhara na min ghairikum ko kuma mutum guda biyu wanda ba cikin ku ba ku musulmi idan aka rasa musulman a samu mutum guda biyu daga cikin ahlul kitab in antum darabtum fi sabilillah idan ya kasance ku din kun fita ne da ni yin fatauci ko darabtum fil ard idan kun fita kuna kan fatauci asabatkum musibatun musibat- musibatul maut fa asabatkum musibatul maut sai musiba ta mutuwa ta shafi ku bi ma'ana rashin lafiya ya rutsa ka kan balaguro accident ne kai kan balaguro kaga cewa wannan rashin lafiyar ba za ka tashi da daga gare shi ko wanga accident ya rauna naka sosai ba ka tsammanin kara biyu bayansa sai ka samu mutum guda biyu masu adalci daga cikin musulmi in kuma babu a samu mutum biyu ko da ko ba musulmi ba ina fata mun gane waɗannan mutum guda biyu idan aka samo su ya habisu na umamin ba'ad sala za a tsare su bayan sallah idan suka dawo gida kenan fa yuqsima na billah in irtabtu sai a sa su yi rantsuwa da Allah idan har kuna shakku ku ƴan uwan mamacin cewa za su koyi wani abu na wasiyar da mamaci yayi ko ku za su yi rashin adalci su koyi wani kaso na dukiyar shi suke bayyana da su yake tare da su su ya gaya ma abin da ke faruwa na matsalolin shi na kasuwanci tsakankanin shi da wasu kayan da ya doko kayan da ya bayar kayan da ba a riga aka gama biya ba ko ko ya bada ba a riga aka basa kuɗin ba da kuma kuɗin da ke tare da shi a wannan lokacin idan ana shakkun cewa waɗannan mutanen guda biyu ba za su yi adalci ba su ga gaskiya su ba da shaida ta gaskiya sai a tsare su sai bayan sallah fa yuqsimana billahi sai a sa su yi rantsuwa da Allah akan wannan shaidar da gaske ne ba su yi ha'inci ba su rage komai la nashtari bihi thamanan qalilan walau kana za su nuna cewa ai ba za su masanya shahadar su ba ta gaskiya da wani dan kuɗi kaɗan da za a basu da ku wanda za su shaida a kan shi makusanci ne daga cikin makusanta wala naktum shahadat Allah su ce ba za mu iya ɓoye shaidar Allah inna idan lamina al-athimin in ko muka yi hakan tabbata mu din muna daga cikin mutane masu laifi kenan za su bayyana gaskiya ga yadda ya ce ga kuma kuɗin da ya baro a hannunsu a kawo mu magada fa in usira ala annahu mastahaqqa ithman idan ya bayyana a gare su cewa waɗannan mutanen guda biyu akwai yiwuwar su yi laifi su yi banna su ɓoye abin da yake gaskiya ne fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliya sai a samu mutum biyu da za su yi tsaye a madadin su wanda suka fi su cancanta ga mamacin da ya mutu yana su ne suke da gado ga mamacin fa yuqsimani billah su ma sun yi rantsuwa da Allah la shahadatuna ahaqqu min shahadatihim sai ce wallahi shaidar da mu muka bada ita ita ce mafi cancanta shaida ta gaskiya sama da shaidar da su suka bada bi ma'ana su ƴan uwan mamaci ne sun san jarin shi sun san abin da yake mallaka galibi in dai zai fita to bai yiwa ya fita da ƙasa ga miliyon kaza in ya fita kuma kayan da ya baro ba su ƙasa ga kaza alaƙa shi ba ta wuce da wane da wane kuma galibi an san mafi yawan mutanen da yake alaƙoƙi da su sai aka fahimci waɗannan suna son su ɓoye gaskiya to biyu daga cikin magadan shi sai su tashi su yi rantsuwa da Allah su nuna cewa abin da mutanen nan suka faɗa ba gaskiya ba ne so da mun san da ya fata ya fata da kuɗi adadi kaza su kuma sun ce kaza suka gani a nan wanda ba gaskiya ba ne ba shine fa akharani yuqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawliya fa yuqsimani billahi siran suwa da Allah la shahadatuna shaidar da muka bada akan dan uwan nan namu mamaci a haqqu min shahadatihim ita ce mafi cancanta sama da shaidar da wa'angawa wanda ya mutu gaban su saka bada wa ma atadaina kuma bumi wuce iyaka ba akan shahadar da muka bada mun fi su sane shi inna idan lamina zalimin in ko muka yi shaida wadda ba ta gaskiya ba akan waɗannan mutanen biyu da suka bada wannan labarin kuma suka yi rantsuwa to lalle kan mu muna daga cikin azzalami matukan mun ga abin da ba gaskiya ba ne zalika Allah ya ce hakan da aka yi na a rantsar da wanda suka shaidi wanda ya mutu akan abin da ya ba su na amana su zo su kama magada yin hakan adina an yi atubi shahadati ala wajhiha shi yafi kusa su zo da shahada akan fuskar da take a kai au ya khafu an turadda aimanun ba da aimani ko su ji tsoron cewa a iya mai da rantsa-rantsan da suka koko shaidar da suka yi akan wata shaidar da aka yi akan su kenan kaga yin hakan zai sa mutane su kiyaye shaida ba za su yi ƙarya ba akan shaidar mamaci idan ba su amana wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasma'u ku shurara wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shirye da mutanen da yake fasikai ne masu kauce mu hanyar sa subhanahu wataala sai Allah ya ce يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل a ranar da Allah zai tara manzanni gaba ɗayansu da ya turo a doron ƙasa fayakulu sai Allah ya ce ma waɗannan manzannin gaba ɗaya ma za ujibtum wace irin amsa mutanen ku suka ba ku saƙona da kuka kai musu kuka gaya musu cewa a bauta mani ni kadai kada haɗa bauta ta da wani da duk abin da kuka isar musu a matsayin saƙo da na ba ku ku ba su wace irin amsa su suka ba ku qalu gaba ɗaya sai manzanni su ce la ilma lana wallahi ba mu da ilimi game da wannan alwai suka ce manzanni za su gai haka ne saboda irin hauli da tashin hankalin da ke da kai a farfajiyar ranar tashin alkiyama har su rasa ma wace irin amsa za su yi ba Allah madaukakin sarki akan wannan tambaya da ya musu su ce la ilma lana ba mu san abin da suka ce ba innaka anta allamul ghuyub lalle Allah kai ne masanin dan abin da ke boye kafi kowa sanin amsar da suka ba mu kamar yadda Allah zai tambaya inda yake cewa fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin ai za mu tambaya alladhina ursila ilaihim wa'anda aka tura musu manzanni wala nas'alanna al-mursalin haka za mu tambayi manzanni ma akan sakon da muka ba su kai shin sun kai ko ba su kai ba ko da aka ba ku sakon kun karba ko ba ku karba ba fa wa rabbika a wani wurin Allah ya ce na rantse da ubangijin ka kai annabi Muhammad la nas'alannahum ajma'in sai mun tambaye su gaba ɗayan su amma kanu ya'malun game da abin da suka kasance suna aikata to rannan Allah zai tara manzanni gaba ɗayansu saboda hauli da firgici da jin tsoron yanayin tashin alkiyama ya ce da su wace irin amsa mutanen ku suka baku gaba da su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sai Allah ya mace إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفر فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الله يا عيسى كتنا مع الأمة ككي النبي محمد إذ قال الله يا يند الله يتي يا عيسى يا كي عيسى يا عيسى ابن مريم يا كي عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك تنا نعمة تادني أكنك يا كي عيسى وعلى والدتك سننك تنا نعمة تادني أكن مهيفيك إذ أيتك بروح القدس لو كتند نكرف فيك بروح القدس بروح القدس ده ملائكة جبريل شيني روح القدس wa tukallimun nasa fil mahdi wa kahala kuma na taimake ka ta hanyar sa ka ka dinga ma mutane magana fil mahdi kana cikin tsimman goyonka wa kahalan da bayan ka girma wa idh allamtuka alkitab tana lokacin da na sanar da kai littafi wal hikmata da hikma wat tawrata wal injil na sanar da kai at-taura da injila wa idh takhluqu min at-tin ka hay'at at-tayr tana lokacin da kake halitta da yumbu na laka ka hay'atu tayr kamar sifa ta tsuntsu bi idni da idnina fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni kai busa a cikin wannan yumbun na laka mai kama da tsuntsu sai ya tashi ya koma tsuntsu bi idni da iznina ni Allah wa tubri'ul akma tana lokacin da kake warkar da masu ciwon makabta wal abrasa kuma kake warkar da masu ciwon albars bi idni da iznina ni Allah wa in tukhrijul mauta bi idni tana lokacin da kake fito da matattu a cikin kaburburan su su tashi su rayu bi idni da izini na ni Allah wa id kafaftu bani isra'ila ank tana lokacin da na kame hannayen banu isra'ila a gare ka da suka yi nufin su kashe ka idza ji'tahum bil bayyinat lokacin da ka zo musu da dalilai da hujjojin da suke nuna gaskiya cewa kai annabi ne kuma Allah shi kadai ne abun bauta qala alladhina kafaru minhum a lokacin kafare daga cikin su suka ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba komai bane ba face sihiri mabayyani suka kareta duk abin da ka zo da shi na ayoyi wanda wannan abubuwan Allah ya ba annabi Isa ne alaihi salatu wassalam domin ya karfafe sa ya tabbatar da cewa shi ɗin da gaske aikake ne daga wurin Allah tunda ba a saba ba a ga jariri ya yi magana yana cikin zanen goyen shi na na maryam alaihi salatu wassalam ta yi mamakin ta samu ɗa ba tare da miji ba ba wanda ya shafe ta daga cikin maza bai kusance ta ba a ce ta yi juna biyu Allah ya ce haka ya ga dama yi a ƙarshe ta ɗauki cikin annabi isa daga baya ta aihe shi yanzu abin mamaki in ta zo me za ta ce ma mutane Allah ya ce in sun tambaye ta ta nuna musu jaririn kawai tana shigowa cikin gari ya maryamu anna laki hada ya ke maryam wannan kuma daga ina fa asharat ilai kawai sai ta nuna musu annabi isa da yatsanta sai tana nuna shi qala inni abdullah annabi isa ce ni din bawon Allah ne ataniyal kitab Allah ya bani littahi wa ja'alani nabiyyan ya sanya ni a matsayin annabi a wurinsa kaga abu mamaki ne jariri yayi magana kuma ya bada wannan kyakkyawar shaida da cewa shi ɗaya daga cikin annabawan Allah ne da ya zaɓa kuma shi bawan Allah ne kaga wannan ni'ima ce da Allah ya yi akan annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma ni'ima ne ni'ima ce da yi akan mahaifiyarsa to sai Allah yake tuna masa irin wannan ni'imomin da lokacin da annabi Isa alaihi salatu wassalam yakan tara laka ya kwaba ta yayi foton tsuntsu da wannan lakar sannan yayi busa cikin wannan lakar ko wannan tsuntsun da yayi shi sai kaga tsuntsun ya tashi ya koma tsuntsu mai rai da izinin Allah sannan annabi Isa mai ciwon makaftaka yakan shafa shi ya warke ya dawo yana gani haka mai ciwon albaras wanda cuta ce guda biyu da mutanen banu isra suka yi fama da ita a wancan lokacin ta yadda babu wani ƙwararren likita a lokacin sai wanda ake ganin zai iya warkar da wannan cuta kuma ba su iya warkar da ita amma sai Allah ya ba annabi Isa mu'jiza yana shafar da makahu zai tashi yana gani kamar yadda yake da kuma da ya shafi mai cuta albaras zai dawo ya warke kamar bai taɓa wannan cutar ba duka wannan Allah ya ce na maka hakan ne da izini na da yarda ta da abun so ba yarda ba da hakan ba zai wakana ba sannan annabi Isa yakan zo mutum ya mutu yana cikin kabarin shekaru aro aro a kire shi na tashi kuma ya tashi da izinin Allah ya dawo yana mai rayuwa daga baya kuma ya koma ya kwanta duka Allah ya yi haka ne akan banu Isra'il domin ya nuna musu cewa annabi Isa da gaske manzo ne aikaki ne da gurin Allah amma wace amsa suka bada suka ce wannan sihiri ne bayyananne ba gaskiya bane ba wa idh auhaytu ila al-hawariyin Allah ce tina lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyin nan wahayi ana nihin wahayi na ilhama kimsawa lokacin da na kimsa ma hawariyuna mabiyan annabi Isa an aminu bi cewa ku yi imani da wa bi rasuli ku yi imani da manzona qalu gaba ɗaya suka ce amanna mun yi imani washhad bi annana muslimun muslimun kashe da cewa lalle mu kan masu mi kauya ne ga Allah shi kadai subhanahu wataala sai Allah ya ce إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين Allah ya ce wa idh qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam tinama al'ummaka kai annabi Muhammad lokacin da hawariyawa suka ce ya kai Isa dan Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama shin ubangijinka ya iya ya sabko mana da ma'ida daga sama bi ma'ana abinci da abin da ake cin abincin akai wannan magana da suka faɗa magana ce mai munin gaske saboda a ce Allah ya iya kamar jingina mu Allah kasawa ne menene zai iya gagar Allah subhanahu wataala la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ai Allah babu wani abin da ke kakarawa a gare sa sama yake ko kasa babu shi Allah mai iko ne akan yin komai Allah babu wani abin da ke gagarar shi subhanahu wataala to fada su hal yastati'u akwai karamcin ladabi cewa shin Allah ya iya shine malamai suka ce wannan magana sun faɗe ta ne bisa ga rashin ilimi wannan kuma shi yasa suka samu uzuri ba su samu ba su kafurta ba kan wannan magana da suka yi saboda jingina mu Allah kasawa kafirci ne ina fatan mun gane to amma su sun faɗi magana ne bisa ga rashin sani wannan shine uzurin su suka ce hal yastati'u shin ubangijinka ya iya ya za ce ubangiji ya iya shin dama akwai wani abin da ke gagara Allah ne shi yasa ko ta magana da take yawo ta albanin zariya Allah shi kan shiga fata masa inda yake cewa ai dan Najeriya ko Allah baya iya masa kaga wannan magana ce mai munin gaske jidda bahaushe in kaji ya gari wannan magana ba yana nihin kasawa ga Allah madaukakin sarki ba amma a ladabce ma bai dace ba sam a gaya ma Allah haka wane ne zai gagara Allah akwai shi bayan shi ma ɗaya daga cikin wasu du'ata da suka shahara a cikin Najeriya na ji shi kwanakin bayana wa'azi yana bayani yana cewa ai wani mutumin Allah baya iya masa ko ko dan Najeriya ma Allah baya iya masa wannan magana ce mai munin gaske nuna Allah ko ko shingina mu Allah kasawa wallahi babu abin da ke gagara Allah to me zai gagara Allah waye mutuna waye samar da shi daga babu kuma zai zo ya gagara Allah madaukakin sarki Allah da ya ga dama duk wani ɗan iskan duniya sai ya maido shi salihi a yanzu nan ya zama to baya da abin da sai Allah madaukakin sarki da Allah ya ga dama la'amana mun fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ya so da dukkanin wanda ke cikin doron ƙasa sun yi imani gaba ɗaya su sai da Allah bai ga dama haka nan bane ba da ya so wa zai kafirce masa kai ka kafirce ma Allah ma ka kangare sai ya so fa in bai so baka isa ka kama kamshi kafirce ba yadda baka isa ka yi imani ba sai ya yarda sai ya so haka kafirci ma baka isa ka kafirce ba sai ya so sai ya yarda sai da mashi a shi kauniya ka kafirce mishi in ba haka ba sai kasance akwai wani abin da ke gudana Allah bai san da faruwar shi ba hakan ko ba zai taɓa yiwa ba ina fata mun gane hawariyuna suka ce shin ubangijin kai yastati'u zai iya yunazzila alaina ma'idatan minas sama ya sabkar mana da ma'ida wata babbar tabul da ke kwashe da kala-kalan abinci daga sama qalat taqullaha suna gayin wannan magana sai annabi Isa alayhi salatu wasallam ya ce ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin inda gaske ku masu imani ne qalu sai suka ce da shi nuridu an na'kula minha muna so ne dai kawai mu ci daga wannan abincin da zai sabko wa tatma'inna qulubuna kuma zukatan mu su samu nutsuwa da dadin imani wa na alama kuma mu san an kar sadaqta na cewa ka mana gaskiya wa nakuna alaiha min shahidin mu kasance akan ta mu masu ba da shaida ba komai bai sa kawai dai dan mu dada samun yaqini ne kawai muka tambaye ka haka qala sai ce qala isa ibn maryam sai isa dan maryam ya ce allahumma ya ubangiji rabbana ya ubangijin anzil alaina ma'idatan minas sama sabkar mana da ma'ida daga sama takunu lana idan li awwalina wannan ma'idar ta kasance mana a matsayin sallar idi ga na farkon mu wa akhirina da na ƙarshen mu wa ayatan minka kuma ta kasance wata aya ce daga gare ka warzuquna Allah ka arzuta mu wa anta khairur raziqin kai ne mafi alkhairin masu arzutawa qala Allah sai Allah ya ce da Annabi Isa inni munazziluha alaikum tabbata ni kam zan sabko muku da ma'ida daga sama zan sabko muku da wannan ma'ida faman kafara ba'du minkum in ko na sabkar da ita idan aka samu wanda suka kafirce bayan sabkarta daga cikin ku fa inni u'adhibuhu azaban to tabbata ni kam zana masa wata irin azaba la u'adhibuhu ahadan min alalamin bazan taɓa yin azaba ga wani ba daga cikin halittun Allah wata irin azaba ce da zan masa wanda ban taɓa wani ba daga cikin halittun Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته na'am أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك Mm.
إنك أنت علام الغيوب Mm.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم Mm.
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد na'am إن تعذبهم فإنهم عبادك نعم وإن تغفر لهم و- وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال الله يا عيسى تنا لوكacin da ubangijin ka yace ya Isa ibn Maryam ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah shin kai ne kace ma mutanenka ko kai ne kace ma mutane ku riƙe ni da ni da mahaifiyata a matsayin alloli guda biyu kuma bayan Allah qala subhanak annabi Isa zai ce ya Allah subhanaka tsarki ya tabbatar maka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace da ni ba a ce in faɗi abin da bani da haƙƙinsa in kuntu qultuhu faqad alimta in ku ni na faɗi hakan to Allah kai ka san da cewa haka ne ta'lamu ma fi nafsi ya Allah ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu na- ma fi nafsi ni ban san abin da ke cikin zuciyarka ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai Allah kai ne masanin duk abin da ke boye ma qultu lahum ya Allah ni ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abin da ka fore ni in gaya musu an ibudullah rabbi wa rabbakum abinda nace musu shine ku bauta ma Allah shi kadai rabbi shine ubangiji na wa rabbakum kum kuma shine ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na kasance ni mai bada shaida ne akan su matuƙa ina tare a cikin su falamma tawaffaitani lokacin da ka ɗauke ni ya Allah ka tafi da ni a wurinka kunta antar raqiba alaihim to kai ne mai kula da su ka san duk abin da suke aikatawa wa anta ala kulli shay'in shahid kuma Allah kai din akan komai mai bada shaida ne ba abin da ke boyuwa gare ka in tu'azzibuhum idan ka azabtar da su fa innahum ibadu su din bayin ka ne kai kana da ikon kai haka wa in taghfir lahum idan ko ka gafarta musu innaka antal azizul hakim lalle Allah kai mabuwayin sarki ne mai hikima ne cikin dukkanin ababen da kake gudanarwa wannan shine tambayar da za ta kasance tsakanin annabi Isa da Allah da mabiyan shi da suka rike shi abin bauta kuma bayan Allah Allah ya yi haka ne da annabi Isa a gaban wanda suka bauta masa don ya kumyata su ya fadda su a cikin taron farfashi alkiyama Allah zai ce ya kai annabi Isa da Maryam shin dama kai kace ma mabiyanka su riƙe ka a matsayin Allah da kai da mahaifiyarka abota maka koma bayana annabi Isa amsar da zai ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah ai babu wani abin bauta sai kai ya Allah yaya za a yi ni din in ce ma mutane na ni da mahaifiyata alloli ne abin bauta koma bayan ka Allah in na faɗi hakan ka san da haka ka sani ba abin da ke boye gare ka kuma Allah kami ba da shaida ne a kansu lokacin da ka ɗauke ni bana tare da su kenan kaga wannan kumiya ce akan kiristoci gobe alkiyama annabi isa zai barranta da su ba shi ba su ba shi ba abin da suka yi na rika shi Allah kuma bayan Allah kuma ya ce ma Allah na rage na gaya musu abin nan da ka fure ni in gaya musu na cewa ku bota ma Allah shi kadai Allah nan shine ubangiji na ku din ma shine ubangijin ku ni din ba Allah bane ba alqur'ani na bayyana musu kuma wannan abin su da kansu sun sani har a cikin littattafansu injila ba inda annabi isa ya ce shi Allah ne har yanzu har gobe har tashin alkiyama a cikin bibilolin sama ba za su samu hakan ba bai taba cewa shi Allah bane ba ko ya ce shi dan Allah ne kawai sun rike shi ne a matsayin ƙarya suna bauta mishi kuma bayan Allah Allah kare musu Allah ya ce
قال الله هذا يوم ينفع الصالحين صدقهم Mm.
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Mm.
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Mm.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن Mm.
وهو على كل شيء قدير
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah zai ce wannan shine yinin da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar suna da aljanna da kuwa mu suke gudana kalkashin ta khalidina fiha abada su kam ababan dawwama ne a cikin ta har abada babu ran da za fitar da cikin gidan aljanna radiyallahu anhum Allah ya yarda su wa radu an su ma sun yarda da Allah zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girman gaske lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin ga Allah ne kadai mulkin sammai da kasai gaba daya wa ma fihinna da abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan Allah akan komai mai cikakken iko ne babu abin da ke gagararsa subhanahu wa ta'ala anan muka zo karshen wannan sura mai albarka abin da mu faɗa daidai Allah ya sami tare lada kuskure da muka manci haka Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi